سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين ɗan uwa musulmi ga shi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara haɗuwar mu a wannan hili na amsoshin tambayoyi wanda kuke shurare daga nan gidan rediyo amfani da magaram kai tsaye yau ina ga muna ladi sha biyar ga wata na zulkada hijira shekara 1441 wanda ya dace da biyar ga watan bakwai shekara 2020 allah mana jagoranci yan wa kamar da yadda aka saba insha Allah za a iya kira a lambobi kamar haka imma lamba ta airtel mai lamba 96 99 01 62 kenan 96 99 01 62 haka za a kira a lamba ta mu mai lamba 94 32 50 42 kenan 94 32 50 42 Allah mana mafaka kenan masu kira kai tsaye a yi ƙoƙarin kawo da rediyo a lokacin kira assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullah lafiya alhamdulillah eh la la alhamdulillah shafa'i da wuturi
kamar an baka yi ba aka yi assalatu kuma kana iya yi ko kuwa eh na ka yi gane assalatu shi ke to insha Allah na za a biya ni insha Allah to
na'am kenan dai muna ƙara bayani cewa eh, a yi ƙoƙarin kawo da rediyo a lokacin kira saboda a ji abin da ake hudi assalamu alaikum
alaikum salam na'am malam an tashi na alhamdulillah
tasbih a wani wannan an ta da ake bayan magarba goma goma ko bayan asuba ita ce muke so a gama a da goma goma
eh wanda ake la ilaha illallah wa la wula sharika lahu ita ce ne Eh.
da dan mai kamar to na gane insha Allah eh na gane
salam alaikum salam na'am eh, kenan dai yana hatar kenan assalamu alaikum assalamu alaikum
assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullah na'am
malam mutum ne ya zo da kai ya ba ka kuɗi ka sai ko sai ka raba eh
sai ka ci da ka saya ko eh kuma ka rike mene ne hukuncin ka to ya baka kuɗi ka sai kosai eh ka raba ba sai ka cinye kai kuma to na gane eh ko kuma ka rike ko kuma ka rike kudin ba to na gane dai shikenan Ah, to ah, kina dan maka dan tara kin sai so kuma sai amsa kayan assalamu alaikum
Assalamu alaikum.
wa alaikum salam wa rahmatullah Ina kwana.
la'ala
Malam muna da tambaya.
alhamdulillah bismillah Wai kamar kana neman bukata ta da kai wajen ubangiji.
eh Sai ka ce in Allah ya biya ma bukata za ka yi azumi na jin daɗi kamar wata uku.
eh Wai akwai bai yi ko babu.
kana kaman naka ce kana neman bukata wajen Allah Eh ta alkhairi ya kamar na harka a wuri.
to na gane
Na.
assalamu alaikum eh to kenan shi aka ce da yin nazar kenan addawal ko bakance zan yi kaza Allah ban kaza ko lahiya ko kaza zan yi kaza shine alama da kenan manuhum ita ta kuma ta kawo magana almi din dai ɗaya ne cewa Allah ban kaza zan yi kaza ana kiran shi kenan bakance aka ce a Hausa ko sai addawal a larabci ana ce mashi nazar Allah taimake mu Eh, wannan ina ga sai mu karanta abin da aka aka tambaya na farko mai tambaya akan shafa'i da wutiri bayan an yi asalatu to duk da asalatu in masu yi ne a ƙarshe kenan dai a ce bayan ketawa alfajar asali wutiri ƙarshen lokacin shi ketawa alfajar to amma akwai rangwami na magana wanda yake barci ne ya ɗauke shi ko mantuwa ce yi to lokacin da ya tashi yana da dama ya yi wutarin kayan sallar asuba kina ya wutarin kuma ya yi rakatar fajar kuma ya sallar asuba duk da dan gudun kai ya kauce ma ganin wuturi tun daga raka ɗaya ana kiran shi wuturi uku wuturi ne biyar wuturi ne bakwai har zuwa tara da zuwa mara kenan abin da ake cewa mara duka kenan kan haka ko da warka ɗaya na iya yi kuma ya samu wuturin shi don daga ɗaya cikin sahabbai sa'ad bin abi waqas radiyallahu anhu idan aka yi isha kare sai tashi sai ka raka ɗaya ta wuce wani ce to kai yanzu duka wannan daren raka ɗaya ya ce a dan hattara ce ka aje kubce kenan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam iya cewa man habba yutul bi khamsan thalatha hayta bi wahdati ma annabi ce mai so ya wuturi hadda ɗaya annabi ya ba da dama kenan na iya wuturi ko da raka ɗaya ne kenan akan haka an kama kada ka tashi ba dangan ba dan dangan lokaci ya huce kenan kana iya yin wutarin kuma ka yi rakatar fajar kuma ka yi sallar asuba kenan da lokaci ka yi ɗaya ko ka yi uku yadda dai lokaci ya bada amma ba da shi in makara ce amma ba makara ba ce ba bakin bakin ketawa alfajar wutar ya wuce sai mai maganar addu'ar goma goma akwai addu'a da karanta wadda nan sallallahu ke cewa wanda ya karanta subhanallah ah, la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu bi yadihi- bi yadihi alkhairu هو بكل شيء يحيي ويميت هو هو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له بيده الخير يحيي ويميت هو على كل شيء قدير dai lafazin daban-daban din ne wanda karanta da suna ke magana kansu ya ce wanda karanta wannan su goma Allah zai bashi a bashi hasana goma kyakkyawa akan kalmar zinahi guda goma daga mai daraja a kare bashi- a bashi kariya daga shaidani a ran nan ba mai aiki irin wanda hisse wanda yawa yawan nashi to wannan akwai goma akwai ɗari din dai wanda kai mana goma goma ne amma ana yin ta ne cewa bayan sallama annabi ta kahin ka canza zama kenan lokacin da kai sallama kai dan zakakin kahin ka canza zaman ka a ce kenan ka hode ta ko da sai ko da mare ko da marece ba ta ko da dare shi dai kafa goma ce kuma akwai kafa ɗari da ya tabbata ko ne assalamu alaikum Assalamu alaikum.
wa alaikum salam
Wai kamar in mutum yana tambaya wajen kamar yana da janaba.
eh Kuma ya tun ya zama ya zai.
to me me jalaba jini zo mishi ko tana tana ɗan gane eh Eh.
shikenan kuma kama a ji annan ta Allahumma inni a'udhu bika min azabil qabr ana iya yin ta ga malaman da suka rasu
mene
addu'ar Allahumma inni a'udhu bika min Mm.
azabil qabr ana yin ta ga malaman da suka rasu
to na gane
ha na ji yake yake kama rado ki amsa ki to eh ya ce
kama radio to ah kenan muna magana kan cewa a wancan da yake da mai addu'a ya- ya bayanin shi assalamu alaikum Wa'alaikum salam wa rahmatullah.
na'am
Kamar zan san shafa'i da wata ne.
eh
Ni kullum he kamar kare kwan da rabi nake tashi.
eh Ya kawo haka ko zuwa bi biyar din na tashi da in yi shimfiɗi da wasu in yi raka su da tukwan ne masallaci in sallah eh
kullum ma haka nan nake eh na gane daren biyar ma ta yi wajen kuma kudu da rabi amma kullum na mai da kamar zaman fara na neman na'am sai ka maka insha Allah eh mai maganar an ba shi kuɗi ya sayi kosai kuma ya sayi kosan ya ya cinye ko ya kashe kuɗin to da farko in abin da ya gina maka cewa kurin gashi a sai a yi sadaka kenan sadaka ce bada sadaka ce daga ya bada kuma kai mabukaci ne kace ba kai laifi ba kuma balle kace ka cinye kosan kuma kana magana jin yunwa daidai ne kenan wannan ba ba matsala komai kan haka nan sai magana eh ina ga akwai wannan isa ta tsakanin sahabbai wani da ɗan shi ma'an yazid uban ya zo masallaci ya ba da kuɗi ya ce wannan kuɗin kai sadaka sai ya riƙe ajiya sadaka sai ɗan ya ɗauka ita ne ba kai bane niyan ba ba kai bane so ba ba ce annabi tun suka ji shirin uban annabi annabi ta tun da kai sadaka kai kai ladan sadaka ga wuce kai kuma abin da ka ɗauka naka ne riƙe yaro ta kace take nan iya da dama ya ci gaskiya assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullah eh tambayar da nake da kamar a misali a a sallah haka a azhar sai da tarda an yi sai da tarda an yi raka'a daya eh don haka kenan da muka je aka yi raka uku kawai imam sai ya tashi kenan shi imam ne ma sai kenan ya aka tashi gaba ɗaya kaga imam shi ya yi biyar kenan ni kuma na yi hudu to wannan ta ishe ni kenan ba ina ko wancan safari wannan da imam ya kara wanda shi a kusa rudu ne ya kara ta biya mun bukata wancan safari ko ba ka ce raka'a ɗaya aka barka
Eh, an kiri da raka da na zo an yi raka ɗaya na gane na gane don haka kenan sai aka yi raka a uku tare da imam maimakon ya zamna ya sallama sai ya meke sai shi ya ci ko ta hudu a bisa a bisa ruku za a ce ko kuma Eh, ru- ru- wato ru- rukunuwa.
ru- rudu ne kuma kenan sai ni ma sai na bishi yanzu da na bishi kenan ni ina da hudu imam yana da biyar to yanzu tun da ɗaya kamar ƙari ne ma da na gane ke na na ci gane ko wancan samari ko kwaya ne ne na gane sai kuma takaitacciya wannan baiwa Allah tana bukata a da ce wadda ta ce za ta yi azumin wata uku kawai ma nan wannan tana bukata a da ne. Eh.
assalamu alaikum assalamu alaikum to a ɗan ɗan karanta mun rage abin da muka karanta kenan sai mai maganar nazar na bakance ta ce za ta ma Allah azumi na wata uku in ya bata kaza ta kama misali armi to akwai laihi A, babu laihi Allah abinda ruwa ya bukhari kuma sun abinda ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayani bakance iri-iri ne akwai nazar kurin ka ce na yi niyya zan yi azumi kaza don Allah kurin wata ɗaya ne kwana ɗaya ne rana kaza ce ko zan yanka dabba don Allah kurin zan yanka rago ƙatar rago na shika ɗari misali don Allah ko zan yanka sa kurin don Allah wannan shine ake so shine abin yabo kuma dole kai ya zama dole kanka yanzu da ba dole ba amma yanzu ya zama dole akan kai kai akwai nazar wanda aka sa mutane suka yawan yi wanda kuma manzana sallallahu alaihi wasallam ya ce bai wata fa'ida in kai shi ma misali ya ce la tunziru fa inna nadara la yuridu min qadar shay'a annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kakku nazar irin bakance domin ya ce nazar bai canza kadara akan komi ta fa ma shi ta ma shi istakhruju la min bakhil kurin Allah ne yake hudo na ba annabi roci me ma'ana magana wasu na tsammanin idan ka ce Allah idan ka ban kaza zan yi azumi ko zan yanka wannan zai sa Allah ya baka abin shi abin da ake inkara irin wannan nazari bai da fa'ida saboda kaman ka ce Allah ba nan baka ne ba ma Allah haka nan kaman ka ce Allah ba nan baka shine ba ma Allah haka nan ya baka nan gaba shi amma kurin ka yi niyya ko jin daɗi kurin zan wa Allah kaza shine ake so to amma wannan kin ma idan ka riga kai Allah in ka ban lahiya ko ka ban da ko ka ban armi zan yi azumin wata uku to in Allah ya baka abin hikaya ko dole kai to amma ba shi bane abin yabo wanda ake yabo nazarin na abin yabo wanda kurin zaka yi niyya dan Allah kurin zaka kaza ka dora kan kaza kuma irin wa'in wani ababen kan mutum dora kan shi abin da ya kashin shi misali tana neman miji kina ce Allah baki azumin ya ya baki ya baki miki miji zaki zaki azumin wata uku ya baki mijin kina amar- amarci azumi zaki ko amarci zaki ina akwai wani kin dora kanki wani abu abin da akwai abin da zaka dora kanki wani kullum mutum ka dora ma ba- bawa bawa kullum kai dora ma kanki abin da ya karin shi gaskiya magana kuma wannan abin bai sa Allah baka haka annabi ya ce yin cewa Allah an kaman zai azumi wata uku bai sa Allah baka wani maka yi azumin ka ce in ka azumin ka ce Allah banka za kuma ya ma hi fa'ida ka yi tawassuli da azumin da kai amma Allah ba ni in baka ba ma Allah haka nan duk da cewa kuma amma in dan haka yin kuma ka samu abin dole kai fa to mu gane ba ba na abin da ba na dan ba na mu da tsokar su kamar ka yin haka kin dokar su yin haka zai sa Allah baka abin Allah an ka banka zan yi azumin wata daya ko wata biyu wannan bai da fa'ida ta samu abin da ke nema annabi ya ce bai canza komi haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ruwa bukhari ko muslim kenan ba ta fa'ida kan yin shi kan ma ke baki ba kan jihala kurin ki roki Allah ke ta addu'a ki bi dare kare uku dare hudu dare lokacin da Allah ke cigiya ina mai addu'a ina mai roko duk daren duniya da kake Allah ya mana cigiya kuna barci kuna shinkori Allah ya cigiya ina mai roko ina mai tuba ina mai addu'a Allah cigiya ke amsa a tashin wannan lokacin a gaya ma Allah bukata a kira Allah da sunayen shi wannan shine abin da mutum zai mai bukata wajen Allah subhanahu wataala ya kaskantar da kai ga Allah a gaya ma Allah shine fa'ida da cewa Allah ya ban miji zai wazan wata uku wannan bai canza komai gaskiya magana ki wannan kurin ki dare ki addu'a ki Allah Allah ya baki miji na kware shi ba mijin ba mijin kware ba kurin Allah baki miji na kware shi shine abin wata kenan wannan daga cikin addu'o'i irin addu'a da annabi mushakaran ta anan wanda manzon Allah ke wa labarin tana zaman mubudi ga abun zai a cikin dare daga an halaka kai tsaye mutum kayan maji a ruwan karanta wannan addu'a la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah Allahumma ghafir li wannan da aka yi ta kuma aje a yar walla amma annabi salati addu'i da riki Allah bukata da insha Allah wannan shine goyon ake fatar ma ba nazar wannan gaskiya bai canza komi dan mutane suna kamar zai kawo wani abu shi ko annabi ya ce bai canza komi cikin kadara kuma Allah ce annabi ya ce wannan abun wani abu ne Allah yake fito daga hannun marwaci da bai bada ba yanzu in yayi in samu ya bada amma bai canza ma komi haka yana amma nazar abin yabo wanda kullum zaka yi dan Allah kullum zan yanka dabba zan yi azumin kaza shine aka yi yabo amma wancan in kai Allah ya baka sai kai amma kuma ba abin yabo bane ba ina fata an gane Allahu a'lam sai bayani akan tana tana samu janaba sai kuma haila ta zo wannan masala ce da malamai su malamai suna ga cewa wanka ɗaya yayi to ma gaskiyar magana ta fatawa ta ɗaya cikin sahabbai Abu Qatada al-Ansari ya fatawa akan masala irin wannan wanka na ibada biyu ba a gama ibada biyu ri guda kurin abinda zaki ki wankan na janaba da ta zo kai tsaye kuma a yi jiran haila in ta ƙare a yi nata wannan shine abin yi ko ne amina shine misali suna kan misali ana binki a zuwan da asar ai duka raka hudu ce kowace kuma raka farko guda biyu fatiya da sura fatiya da sura kuma raka biyu a sace ai irin sa da komai sa daya an ce an gama yin hudu shikenan sun dauke mazan asar yanga bata to shi ma wannan tunda ko ne zaman kan sheki ya matsayin ibada ce mai zaman kanta ta haila daban ta janaba daban dan haka yin ayi daban-daban kin ko ne shi yake gaskiyar magana wallahi alam eh assalamu alaikum na'am alhamdulillah alhamdulillah to bismillah ha bana ji bana ji wa shi ana kira a kashe radio wannan kakwa matsalar gafa radio kusan shi wannan shine magana mai jini sai mai cewa addu'ar Allahumma ya a'udhu baka min adhab jahannam wa min adhab al-qabr wa min fitnat al-mahya wal mamat wa min fitnat al-masih jazaka ma mamaci a a ai in kin diba addu'ar larabcin da abin da ke cewa Allah ina neman tsari a wajenka ke kike neman tsari ba mace mamace kike kawo ba ko da kin yi dubu kanki kike kawo ba kiya mamace ba kenan mamace da mai addu'a Allahumma ghafir lahu warhamhu wagi ya zamul kabar wannan kuma din da shiga doyi dai da a mishi Allah magafir lahu raham shi ma yi gurin Allah magafir misali wani ne Allah magafir misali Musa Allah magafir misali Ilyas Allah magafir lahu raham wafa anhu duwa da wannan addu'o'i amma da Allah ni a'udhu bika to ni kamar masu cewa a zo a mamaci astaghfar dubu saba'in ko dubu kaza to idan kama mamaci adda kace astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah ba kama kama mamaci ba kanka kawa a saka fito da taka Allah garauta Allah garauta mini kenan ba mamace kawa ba mamace da mai addu'a Allah maghfir li wani Allah maghfir li warhamu da ka ce a saka firo Allah ba kama mamace ba ko kanka kawa da addu'a ba mamace kawa gaskiya magana assalamu alaikum na'am la la kana mi eh kuma ta sallah ta tsaya a can sai ka sallah sai ka tun sallah asuba ba sai ba kamar dai na fila a cikin eh
sai kuma barci ya ɗauke ta eh ka tashi ai sai ka tashi a wata ko
eh na gani assalamu alaikum assalamu alaikum ma salamu alaikum
alaikum salam bismillah barka da aiki alhamdulillah
muna bukatar ƙarin bayani wannan haddasa na hadisin nan ha ita dai ana kyautata zaton mutum ya yi ta ya yi ta ko aka fasa mishi nan yaya idan ya yi ta din zai hatto yi shi wajen ana kyautata don ya samu shi hatto
dama haka ne dama haka ne munawata ita wannan daban take ita wannan ga al'an da lalanta ai ta wallahi ta ko ta dare kake da ta cikin dare na
ita idan ba yi eh, ita da manzo Allah ya ce bayan kai wannan addu'a idan kai arwalla kai sallah Allah zai karba idan kai addu'a Allah zai karba haka a bayan da yake kenan tana bude maka nan kofa bude a samu addu'a amsa addu'a Mm, na gode ba mm, mm. to kenan eh, sai muna magana shi wannan dan uwa iya tashi wuturi karhe hudu yace zuwa to shi dai an har baka kai lokacin keto alfajar ba kai ta karhe hudu ma shi yahi fadala in ka iya eh ita tahi gaskiya magana in ka iya nabi yace ka salakashin dare tahi to in dai mutum yana magana kan salakin dai dai kake in dai alfajar ka yana keto kai da assalamu alaikum wa alaikum assalam mana
na'am na'am
harka sanar alhamdulillah wai malam da Allah muka ce muna su da Allah a sha kunne akan mutanen nan wanda suke fitowa suna cewa su ne Allah saboda sun bata suna fatar da mutane
to Allah shaidan
amin ya Allah
assalamu alaikum assalamu alaikum alaikum salam ana muna da tambaya na'am
addu'a kamar in ana ganin shaidani ya ya wangacin mutum addu'a da ya kamata a yi dan haka shi dan in shi dan yami
kamar in ya shafi mutum ana ganin kamar iska ne ko wani wa
to addu'o'in da ya kamata a yi mishi to na gani assalamu alaikum to eh, muna magana sai akwai mai magana cewa ya zo sallah ta isha sallah dai mai raka daɗe mai raka a hudu ya an bar shi raka ɗaya kuma sai liman ya yi rudu ya tashi zuwa raka ta biyar to wannan abin da ake kai da ka samu raka ɗaya yanzu ka yi hudu ba dama bayan sallama ka tashi ka yi raka'a ta biyar kai ma kurin za ka bi liman in ya sujuda da ba in ya salama ya ba da kama ka ba da kurin shi ke nan sallar ta gyaru ba wani matsala eh assalamu alaikum alaikum salam na'am na ba mana la la alhamdulillah an ba lafiya alhamdulillah
na kokari alhamdulillah a sauran addu'a to assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum malam
wa alaikum assalam wa barka da rahmatullahi aiki barka alhamdulillah wani ne tambaya na ya ce wa mutane suna cewa su ne Allah yanzu akwai mutum da ke shi Allah da zai ne na ce da mutum ke shi Allah
to eh, sai ina ga maganar cewa mai cewa eh, ta yi bar- ta yi sallah da dare ta yi nafilolinta kayan sallar asuba barci sai ɗauke ta da ta tashi ta sake arwala ai dole sake tana yi barci arwala ta ƙare ya sabuwa arwala yake arwala sabuwa kuma ke sallar asuba assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullah
wannan tambaya suke da na'am
bai kamar jiya na ji da dare da kuma ba da wannan da ake hasukan da an gwani shi wani eh kashi kuma kashi ne zaka ma kanka ne ha yadda yadda kuka bada eh ko ka ce hasukan lahu wani iman wani
to me ke tambaya ciki
irin wani addu'a ce eh hakan ka hasukan lahu wani aka ce ko da shi kuma shi ne bai ci ba wallahi ba shi da kyau ba ha
Hello?
binciki ka maimaita eh to shi ke naji tana akwai mai magana cewa wasu wanda zai ce shi Allah ne to gaskiya bin ji ba a yanzu wani wanda ya zuce shi Allah ne ya dai ce wani Allah ne na san da wannan masu irin magana su kuma sauran magana ba ma ba sa ma shawaran gaba da masu yi kashe kamar haka musu wa'azi kan abin Allah ya shirye da su ya shirye da mu gaba daya wannan ai ba wani abu ne a hili na bata mai hakan kuma hata ake kurin Allah ya shirye da shi ya mido shi kan hanya yana ga shin abu ne wanda bai bukata wani dogon abu kowa san dai akwai matsala ko rashin hankali game da magana Allah ya shirye da mu shirye da kowa gaba daya sai mai maganar shedan ya shahi mutum me ya kamata a mishi azkar da yazo a sunna irin karanta bakara a wurin da yake ko a karanta shi ko irin sa amana rasul a takaice karanta al-ma'awazat kenan kullu da kula uzai haka karanta mishi fatiha a tuhuwa mishi fatiha misali a rika ana tuhuwa mishi fatiha duk wani daga cikin abin da za a karanta mutum a tsakanin na sunna da wata Allah ba shi lahiya assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullah alhamdulillah alhamdulillah to bismillah
eh wai kamar misalin ahalin kitabi eh
ana yin musu kafirai
to eh ahalin kitabi ko sai wanda wannan sai mai magana akan hasibiyar lahu wani mulki to yarwa bayanin da muka yi jiya wata ce ta yi maganar tana cikin halin tsoro ko an za a kawo mata visit tana ƙarshe muka kawo mata cewa hasibiyar lahu kalma ta hasibiyar lahu misali kai da jama'a ne kamar allah ya san mana wa ni'mal wakil kuma abin dogara ya ni'ima da ce Allah ne abin dogara ka shi ma'ana hasbuna la to idan kai ɗaya ne kenan kullum zaka ta hasbi Allah wa ni'mal wakil shine kenan zaka adda ta kai ɗaya zaka yi kalmar ta hasbi Allah wa ni'mal wakil kenan kai ɗaya ne kake magana shine bambancin kullum da muka yi bayani ma ba da wani lahi bane a ciki ba amma haka shine ya zama daidai hasbi Allah wa ni'mal wakil kuma nan mutum na mai da komai zuwa ga Allah kenan Allah ya asa maka kuma Allah shine abin dogara abin da yake cikin ta kenan imanin ta kenan assalamu alaikum wa alaikum salam mallam ina da tambaya to bismillah wai makwabci ne kuna tare da shi eh ko sallama masa gama ka da shi eh ko kun shiga harkar ka in ka tashi sarka ba ka gaite shi ba ai kai laifi kai lahima
to
tunda ai makwabci ba gaba da makwabci ko ba makwabci ma gaba ce kenan eh sai a gaice shi bai zo ba ko bai zo ba dan musulunci abai san dan shi mutum ya maka kai ma ya ka biya shi kenan idan ya ma ya ma ya kai kame kame abin kware kenan ba magana ka ka biya shi kuma abai game da lalace makwabci annabi shi dan uwa ne har manzo Allah sallallahu alaihi cewa jibril iya mana wasiya akan makwabci har hidda ne tsammani za a sa makwabci ya gade ni kina kan haka gaskiyar magana a yi ƙoƙarin gyara kuma har Allah ka sabga iyawa ka zunce mata dalilin a samu sulhu kenan ba a biya shi kin gaya mashi zai ƙara ƙarfin gabar gaskiya shine magana kurum sai mai maganar cewa a na'am assalamu alaikum wa alaikum salam na na'am eh to na gane eh na gane shikenan shikenan shikenan to yan uwa maganar cewa an ce ma ahlul kitab kahuri kaga nan akwai ma matsala ta tambaye yan abin da ya kawo haka wani abu ne na da ake yi na yanda turawa suka shigo da wasu ra'ayyuka na neman shinhuda ko gyaran abin da yake saɓanin aƙida ko yan musulmi musulmi ne kuma ƙur'ani gare mu a hannunmu da abin da ƙur'ani ya hudi ba wani shakka wani kokwantan mutum musulmi ya hudi kokonto ma kai musulmi gare kokwantan yin haka ka hurtar da wannan kin matsala ce kan imaninka nassun ayoyin misali nassun ƙur'ani nan ɗauko kusa in kai ƙaramin almajiri ne ma sutur bayyana Allah yake cewa eh meka cewa cikin da yake magana akan akan ahlul kitab na akan tabbacin su ma magana ɗan wutan na Allah cewa innal ladhina kafaru min ahlil kitabi wal mushrikin fi nar jahannam khalidina fiha ulaika hum sharrul bariya Allah ce waɗanda suka kafirce mu Allah cikin ahlil kitab wanda su imani da annabi sallallahu alaihi wasallam yace suna cikin wutar jahannama kuma ha abada kuma Allah ce wannan su ne mai sharrin halitta can Allah ce laqad kafala ladhina qalu inna lillahi sajin salasa sun kahurta duk wanda ya ce Allah abu uku ke Allah daga kafin kafirin da zinin kalu na Allah wani musibin malama Allah ce duk wanda ya ce Isa da amana Allah ne Allah ce kafirta wannan san Qur'ani ya zama Qur'ani mutum Qur'ani Qur'ani ne mutum ba magana gurgurun abinda Allah ya ba mu an kace ma a to ya za a ce musu kawure kana kin yarda da nusun Qur'ani Qur'ani yace kawure ne ba yanda ka iya ka hudu abin da yazo ba naka bane ba in ka imani ka maka imani ka ka huta dan ba dole bane ba ƙur'ani ƙur'ani ne kai musulmi kace musulmi kuma wani littafin mu littafi kamar littafin Allah yan uwa wannan iya cikin raunin musulunci raunin musulmi wallahi ba wasa bane wallahi duk wanda yake shakka irin wannan baban kana wani kwana kwane to Allah kake zargi ƙur'anin kake zargi ya lahi shi Allah ya ce san ka hurta duk mai cewa Allah Allah uku ne Isa Allah cewa Allah ce ka hurta ba za ka yi to wa maka baka yi haka wuta ka bar addini shi ga abin da Allah ce ba ba da manawa na kolo kolo gaskiya wannan magana kullum magane maganar zamantakewa daban alaƙa daban ta zamantakewa wuri guda daban ya gama ku wannan Allah har ma hatta da zalunci an hana mu hatta da shiga haƙƙi an hana mu akwai kawar amana amma sanan kawure amma kawar amana ne za ku zaman lahiya ayi mu'amala ai komi amma magana addini ko wannan shi ina ga wanda yake bin hanyoyin watsa labaru akwai ƙungiya ta OPEC ta neman irin abin da ta asana abin da Yahudawa ne suka suke ake taron duniya a gama har musulman na gaita irin wannan neman haɗin kan masararsu sai aka masala kun san mu yanzu a wajen mu a wajen musulmi annabi isa alayhi salam dole ma ka yarda annabin Allah da manzon Allah ne kin yarda ma ka hurci na musulunci ka kin yarda isa isa annabin Allah ne ka hurci ne dole ka yi imani isa manzon Allah ne daga Allah ya koshi zuwa gaban zuwa gaban Isra'il to a wajen yahudawa a ƙida yahudawa su a wajensu isa ɗan zina ne subhanallah haka Allah ce sun ce sun tumo shi da zina kuma duk abin da ka kawo isa in mamaki sai su ce matsahi ne wannan haka suke a ƙida yahuda a yau a littafansu a rubuce babu wani abu yau na abu a ciki shi ne ganin irin wani abu na wayo ta cikin zaman da aka yi na opec ya tun zai kamata tun da kai duniya ta yi nisa a yin civilize a yin civilize duniya ta yi civilize ta kan duniya waye an ci gaba suke kiran su turawa alaga ta nasaru suke kiran yahudawa su canza irin waɗannan ababe na littafansu tun da yanzu an gano kuna cusa ma ɗiyanku a dawa a ƙewanmu kuna cusa musu zargi addininmu a hudda wannan tun an ci gaba me suka ce a yi ba wani magana koyo inda kai musulmi mai rauni kana muna huci na abu me suka ce ta suka kutsa in ana mu'amala relation ta duniya ta mu'amala magana addini daban take ba ka hata magana aqida wannan aqida ce wallahi ko da ba kan magana ko kowa ba su bude ba ce ba magana wannan aqida ce ta su ta addinin su ka ka hata a wannan zaman ta ga musulmi yanzu ya gurgurda a ba an ce ba ka to an ce ba an ce ka to zaka da alqur'ani Allah ce laqad kafara lazin kamar Allah da ka taukidi laqad kafara lazina qalu lam ga qad haqiqa ba tabbasa ce sun duk mai ce isa da Allah ne annabi Allah ya ce ka hurta to kuma kai musulmi ce ah haka ana tambaya me ga haka nan akwai masu ba a ce ka hore ne to shi Allah ce ka hurce ne sai ka zabi ka zabi na zabi ko ka bin Allah ko kai ma an ka iya in baka so kai tawaye shi dai Qur'ani ga abin da hudi kuma kin yarda haka kin haka shakka maka haka ka hurce ne a cikin aqida Allah ya shirye da mu domin addini ba sa bane ba bane ba na ra'ayi musulmin addini addini zaman kan sheke wallahi ba wani abun kullu ba wani kuma kaka jin kumiya ko shakka faɗin abin da nasan nasan qur'ani kace ka imani da qur'ani mutuka ko ka imani da qur'ani kenan abin da qur'ani zo dole ka da shi ba wani wanda zai gyara ma shi wani ba wani wanda zai iya canza ma kuma ka canza ko ka kaga shayin hudin ko shayin shayin imani da abin mutsala cika imanin ka iya cin abin da ke rore yaki da imani kin yarda da wanda Allah ka hurta ka ce ba kawari ba Allah ka hurta shi ka ce ba kawari bane ba to da wa kake wa kake zargi waye bai lahin a ciki wannan ina ina magana zama zaman zaman wuri guda daban ta ke ya ce kawaran amana akwai na amana wuri guda kuna zama akwai mai zoyawa a yi mu dole musulunci ka mu'amala ya annabi ya zana da kahure daban-daban yahudawa na tsaro kuma ya mu'amala da su har ƙarshen rayuwar shi amma magana aqida tana nan assalamu alaikum na'am barka malam muna da tambaya guda ɗaya to bismillah insha Allah malam mutum ne kaman Allah ya yi shi da cuta ta isar haka tami ta isar isar na ga- na estoma gane na gane eh.
shi ne kuma da in aka magani wanda manzo Allah ya karanta da al'umma haka yana akwai wanda za a yi magani shi na irsar
eh na isar eh to wallahi ban da shi gaskiya ban da maganin ban da ban da shi wallahi gaskiya inda zuwa sunna dai a ce ga maganin irsar cutar tambayi a sunna wallahi ban da shi dai kullun dai a jumlace maganin ka da annabi ya karantarwa irin tabbatar sauda irin tuluba irin hauta sadaka da sauran zumuwa amma an ce ga maganin irsar a sunna wallahi ni dai ban kai gare shi ba Allahu a'lam muna magana yan uwa magana lazim musulmi ya karanci aqida kuma ya karanci babi mai sa masu ikin magana babin warware aqida irin wannan dole ne mutum ya karanci na babin san da su dan akwai abin da musulmi zai yi amma an yi barin addinin shi ne kana kana sallah kana azumi amma ka bar addini abin da aka duka da tawani sunna duka da tawani annabi fiqhu zaka an zaka koda a karshe an yi magana babin ridda to irin wannan abin iya daga cikin abin da zai sa mutum kana musulunci amma kuma ka bar abin da yake addinin ka zo da shi gaskiya a yi hatara a yi kokarin kare imani gaskiya magana Eh. wani iya tambaya menene matsayin wanda zai ramci kuɗi ya laya Yan uwa maganar laya abu ne wanda da abu na ibada kamar da Allah subhanahu wata'ala hudi la yukallifu Allah nafsan illa ma ataha Allah bai kallafa ma rai wani abin da sai abin da ya bashi baka da shi Allah bai dora maka wacin bashi to amma idan ka yi karin akan samun salin ma'aikaci ne salar ya jinkiri ko da wani lafiyar daban wannan kaga ya karin bashi yana iya doka daga baya biya bai lahi ba amma ba dora mashi ba zama dole assalamu alaikum assalamu assalamu alaikum
alaikum salam malam na'am
dan kuma da kuna da la ilaha illallah
tambaya ke gurin ma to bismillah
akwai wani wani tsari wanda yanzu kawai ɗaya da kusa ya ba ma kawai mutum sai shi jira ku haka nan kawai bashi ne amma an yi masu eh
kawai jira ku ne sai shi ka tamanin ne ya shi a wata biyu ka arba'in arba'in eh mutum ya ne to cikin bayani ne nake maganar da yake yi irin akwai tsari da ake a baka rago ka biya a kashi uku misali jika 120 kowane wata jika 40 shi dai abin da ake maganar allah bai dora maka bacin bashi don kai laya ba wajibi bane ba kan zo aikin haji ne Allah bai dora maka ka ce ba shi ka ji haji ba a dora maka baka akan gargima to amma akan samu wani wanda cewa babu kudin a hannun shi amma iya kudin wannan yayi karshen su na baka misalin ma'aikaci ne ko da wani kudin ka wanda baka hanya zo dai ta zo anan kana da dama ka dauki bashi in ka so ba lahi bane ba ka dauki bashi ka je ka yi layya kuma daga baya in ka samu ka biya ba lai wani ba lai bane ba tunda kana biyan abu wannan kuma abu ne mai hucewa assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh lafiya lau alhamdulillah alhamdulillah ya ne alhamdulillah Malam kamar duwa haka kamar jira ko dirki ha
duwa duwa kamar duwa da sallah wanda mutum zai sallah eh
ko dirki ko jira suna da wani aiki ba sallah komi
ko dirki ko jira ko aiki muke sai da yawa da muke yawa kan faci na gane ko eh kuma jira haka eh
wani aiki ba sallah to na gane shikenan zan diba zan gaba ga amsan insha Allah to masha Allah
su dan uwa mas'alar cewa dimiki a jikin tuwa ko cirewa in dai ba za ta bayan da al'aura ba mai aibin a ciki an daga sahabbai umar bin khattab yana kan halifa ga ya wato da riga da dimki iya khalifa da dimki a cikin da yake ba cin kudin jama'a ba yake yi bai- a cikin tsarinsa ba magana handama kenan iyakan mulkin amma gashi riga da gyara da dimki da faci kenan wani ba wani aibu illa ɗan wa idan mutum da hali ko musulunci iya son shiga mai kyau ya saba wa musulunci kana da hali ka shiga mara kyau ka cancan wannan annabi eh, annabi sallallahu alaihi wasallam assalamu Wa alaikum alaikum wa alaikum salam wa kuna lafiya kaya lo alhamdulillah ya aiki alhamdulillah dalla wanda ya mag- wanda ya magana yayi maganin addu'a ta maganin iskiyar eh
ya buga kasuwar kasuwar su biyu tiranta yan su wasan tana
to za a taimaka mai insha Allah ka turo ban ka taurus su biyu yo ai ba haka bane ai kuma kai ruwa a'a To, ka wannan kai ruwa wani da- ai waka wani waka ba ma yaka hodi kowaje
to shi dai na farko mai iskiyar ka ya bar cin goro to
ya bar shan shayi to
wannan suna daga cikin sababbin ko kana shan magani ba za ka warke ba da in ka yi ko Allah in dai kana shan wani ba zai warke eh gorar shayi to amma eh da goro da shayi to
to kuma amma na biyu shi akwai wanda yake bada magani ne zan gama shi da mai bada maganin ya bashi haƙƙi to wannan shi- mai bada maganin eh casurvenbit casurvenbit to
transet to
tenkantinef zero zero to kenan 98 37 transet 59 zero zero zero zero kenan abin da ya ta kai ya kaji gida a yo, shi wannan shi yake bada maganin har kana shi na bada shi da ce ga- shi da maganin shi ka guda ya bada to maganin shi ma ya biya kudin publicity kenan ko ɗaya ya biya kudin publicity kuma
bai yi ba malam sai ya biya kudin publicity
to kurkure ta fita da kyau ne sai na ya biya kudin sanarwa da aka yi kudin publicity na talla
to malam aka ta aka to a takaice muna fata da Allah ba kuma dai an ji waye abu ne mai kyau mutum ko da biya zai ba lahi bane ba inda ya akwai fa'idar shikenan wanda ya magana ya san da abin iyawa ya samu wata shaida ne ta maganin na masu cuta ta tumbi ta ilistar ko stoma kenan wannan wanda yake dan uwa wanda yake da hanya wanda yake da maganar bukata zai kira zan kara maimaita muku lambar kenan sai ku nemi iyawa aka sa a dace kusan abu dacewa ne katari ne wanda yake da maganin na irsar shi wannan dai magana kenan kamar iya shaida ne akan maganin na irsarkin kuma Allah kuma eh, ga lamba zan mai data kenan 98 37 59 banza banza 00 kenan 98 37 sankanaf 00 wannan su ne lambar da aka ce wanda yake da maganin illa kuma ya kawo shi shawara na mutum hasu cin goro za su shan shayi lani ma nan anan zan kara magana shayi ana kawo ta cikin abin da aka yawan yi illa abin da na karanta wani littafi na shayi a hadar na tebar wanda suna kawo cikin abin da yake ka irin wannan illa shayi irin wannan namu a ɗora shayi ta ta ta juya kan wuta shi ke irin illa amma sai bayan cikin fa'idar ta ma ita shayin asalin inda za a mai sha'in na lipton ne zai a ɗora ta saka yana ma ƙara ƙarfi ga ita wannan murhin na na tumbin da gyabon fa'ida fa'ida ma yake fa'ida ma yake a kai asalin abin shayi ba shayin bane ba yanda ake sha ne matsala dan na karanta a cikin littafin na yanda tebara kin inda za mai sha wanda ga ya zahi a dora ko a sabke a sa sukari a sha wannan iya ma fa'ida a wutun bi maganin isakin ba ma magana bai kawo ta amma namu ne mahiya aka saba yi ya ta hausa ya ta ta juya kan wuta to sun ce wani illa yake ma a cikin lahiya assalamu alaikum
alaikum salam Allah ka tsamana a zai ta mu lambar wani abin maganin mana to ka biya ka biya ka biya kudin magani ka ka ka ka rawan malam ko ka taro lamba 90 98 38 tara banza banza ka taro 18 37 sankannan 00 wannan kamata ya ba amfani kudin sanarwa yan wa muna fatar dai a takaice abun da aka ce na fa'ida ne mutum ba lahiya musulunci bai kiya ba a zo duk abin da shi na cuta na shan lahiya ko na ice ne bai hal- ba ba lahiya ne ba su kulle ka sha maganin kaza ka zama lahi bane ba assalamu alaikum assalamu alaikum salam na'am
malam mutum ne kamar ya yi wasa daga wani ya fitar da wani a iya ta ya yi zina ya aka ta haram dai nau'in zina ne don biyan bukata ne Allah subhanahu wataala ya bace mace masu imani yace ba sa biyan bukata sai ga matansu ko bayansu sai Allah ya ce faman mutaga wara zalika fa ulaka munadun don da biyan bukata ba ta hanyar mata ba ta hanyar baiwa ba iya cikin masu taka doka ta Allah ya aikata haramu ma ba mai hukunci na zina waccan amma dai haramu ya aikata amin amin da kun san kullum yan wani ga ganin lokaci ya tahi ta zana kiwon ɗayan na ƙarshe assalamu alaikum
Salamu alaikum Asma.
wa alaikum salam wa rahmatullah An tashi lafiya.
lafiya lau
Muna bara addu'a.
Allah biya bukatun mu alkhairi Amin amin.
to yan uwa ina ga lokaci ya zo ƙarshe kamar muka sa- muka saba dai idan mai neman ƙarin bayani na kira na kina a lamba ta da lambar ta wacce ba ba matsala muna fatar Allah subhanahu wataala ya biya bukatun mu na cikin da na wajen Allah biya bukatun mu dukkan alkhairi Allah kare mana imanin mu lokacin mai mana wataala samu taka da imani اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أن وعد كامن شدك دي ولا دويم دفاتر الله سبحانه وتعالى سوكمنا دامنا من البركة الله سوكمنا دولة من البركة shi ne babban addu'a da za a yi ta yi duka wuraren addu'o'i na sallaka ka amanta da yin hakan Allah taimake mu da kuma zuwa gare shi اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا غيثا مغيثا مريئا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى سبحانك سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جل ولا غيرك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ولا